الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah muna ƙara gode wa Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai mai ikon yi da hanawa wanda ya kaddara rayuwar mu zuwa wannan rana ta juma'a a hajji babban sallah ma'ana wannan rana mai girma a cikin rayuwar mu ta addinin musulunci mai girma a cikin rayuwar mu ta dika shehu tijjani radiyallahu anhu wata ta yi daidai da 23 ga watan ramadan hijira 1444 wanda ya daidai da 14 ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da uku alhamdulillah mun sake dawa kan karatunmu muna cikin sura ta arba'in da shida suratul ahqafi a ajiya mun ji irin wato yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaya da aljanu ya kai musu ziyara sun kawo masa ziyara mun tsaya akan cewa shin su ma aljanu za su samu aljanna yan aljanna ne ko kuma su ya Allah subhanahu wataala zai da su lalle malamai suna da sabani akan wannan matsala a za mu fara da maganan imam hassan al-basari a babban sufin nan yana cewa laysa lil mu'mini al-jinni thawabun ghayra najatihim minan nar su aljanu ba su da wani sakamako ko lada in banda Allah zai dai kubutar da su daga wuta ma'ana wanda suka yi kirki din nan kamar yadda wayannan da muka ji suna ta kiran yan uwansu zuwa ga Allah to Allah subhanahu wataala sakamakon da zai yi musu zai kubutar da su daga wuta waka za ƙala abu hanifa haka nan imam abu hanifa ma abin da ya faɗa kenan ya ce laisa sawabul jinni illa an yujaru minan nar shi aljani bai da wani lada da aljanna da zai samu illa iyaka Allah zai tsare shi daga shiga wuta to ya za a yi idan Allah ya tsare su daga shiga wuta wanda ba za su shiga wutan ba ma'ana wanda ba su yi laifin ba Allah zai ce musu kunu turaban mithlal baha'im Allah zai ce musu ku zama turbaya kamar yadda ainihin za a gaya wa dabbobi amma wasu malamai kamar imam waqad ajabat an hadha fi tafsir al-ayat lidha dhahaba malik wa shafi'i wa ibn abi layla wa ad-dhahhak anna al-jinna yu'aqabuna fil isa'a kuma yujazuna fil ihsan amma a dai bangaren imam malik da imam shafi'i da ibn abi layla da imam ad-dhahhak suke cewa lallai aljanu su ma suna da aljanna mana yadda idan suka yi laifi za a ba su zunubi to haka in sun yi aiki mai kyau Allah subhanahu wataala zai rubuta musu lada za a kyautata musu kamar yadda ake kyautatawa dan adam to haka imamul qushairi shi ma ya tafi akan wannan magana haka nan imamul qurtubi shi ma ya tafi akan wannan magana har ma ya kawo hujja da aya shi kan ma yace ai Allah ya ce wa likullin darajatun mimma amilu a cikin suratul an'am Allah ya ce ai kowannen su yana da daraja yanayin aikin da ya aikata sun bari a cikin suratul an'am zamu ga yadda Allah yake yawan wato kira tsakanin aljanu da mutane ya ma'asharal ya ma'asharal jinni wal insi alam ya'atikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati haka zaka ji Allah yana faɗa ya ku taron mutane da aljanu manzanni ba su zo muku bane da haka sai zama da su da mu duka layin ɗaya ne wanda suka yi aikin kirki a cikin su za su shiga aljanna wanda suka yi mummunan aiki kuma za su shiga wuta to Allah ya datar da mu wannan dai shine ra'ayin da aka wasu malamai sun tafi aljanu za su samu aljanna wasu kuma sun tafi cewa a'a, za a dai a kubutar da mutanen kirkin su ne daga wuta ƙarshe Allah subhanahu wataala ya ce musu kunu turaban ku zama ainihin turbaya a aya da Allah ma ya jawo mana yau Allah yana cewa wa man lam- wa man la yujib da'iyallahi falaysa bi mu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dalalin mubin wayannan aljanu suka ci gaba da yi wa junan su wa'azi suna cewa man la yujib da'iyallahi duk wanda bai amsa wa mai kiran Allah ba shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama to fa sani Allah ya fi karfin sa falaisa bi mu'jizin fil ardi bai zama zai gagari Allah a bayan ƙasa ba kuma walaysa lahu min dunihi awliya kuma ya sani ba shi da wani majibinci da zai taimake shi ya tunkuɗe masa azaba koma bayan Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce duk wanda suka aikata haka ulaika fi dalalin mubin lalle inna suna cikin bata mabayyaniya Allah ka kiyaye mu na'am awalam yarau أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير Allah subhanahu wata'ala ya sake dawowa da mai da martani akan kafiran Makka waɗanda ba su yarda da tashin alkiyama ba wannan shi yasa su ma ba su yi imani da Allah da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama saboda su al- Allah yana cewa ai duk abin da za a kama su da shi din ba a nan duniya za a kama su ba lahira ne to su ko bai da- su yadda akwai wata rayuwa ma da za a yi bayan rayuwar duniya ba Allah ya ce awalam yarau anna Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يهي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير Allah ya tawa lam yarau shin basu gani bane shin basu yi tunani bane shin duk wanda yake karyata ranar tashin alkiyama da tashi bayan an mutu bai sani bane anna Allah allazi khalaqa as-samawati wal ard lalle ubangiji wanda ya halicci sammai da ƙasa kaga dai faffadan halittar sama kaga faffadan halittar ƙasa a walam ya'yi bi khalqihinna Allah bai gajiya ba wurin halittarsu bi qadirin ala an yul mauta yana ganin wannan ubangiji bai da iko na ya raya matacce bala eh Allah yana da iko ya raya matacce ba ya raya matacce kadai ba ma inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai khalqa saboda halittar gaba ɗaya ta sane kalkan wa milkan wa abidan kuma magananta da dan adam ai Allah ya gaya mana Ah, yana da alaka da sama da ƙasa Allah ya ce la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nasi walakin aksara nasi la ya'lamun wato halittar samai da ƙasa inda akwai wani aiki ma mai wahala a gun Allah to da halittar samai da ƙasa ne yake da wahala amma ba maganan ta da dan adam ba Allah ya ce halittar samai da ƙasa ya fi girma a gun Allah fiye da ainihin halittar dan adam da haka halittar dan adam ba wani aiki ne mai girma yawa ba amma da mutane da yawa ba sani ba a wani wurin Allah ya sake mai da martani yake cewa ai ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida ma'ana da halittar ku da tayar da ku da ainihin wato kashe ku duka bai wuce ainihin wato halitta da rayawa da kashe rai guda ɗaya ba haka shi Allah subhanahu wata'ala mai iko ne kamar yadda muka sani ah, Allah subhanahu wata'ala mai iko ne ya raya matacce kuma kullum suna mutuwan suna tashi amma da ke ba hankali ba su gane hakan na faruwa ba ai da zarar ka kwanta ka yi bacci ka farka to wannan ka kwanta ka yi bacci ka farkan kada ya ishe ka ya nuna ma Allah yana raya matacce kai ma da mataccen ne ka kwanta baka san inda kake ba ka sha baccin ka ka tashi lokacin da ka tashi za a yi ta ce ma wane ya zo ba- baka sani ba wane ya tafi baka sani ba kaga da kai da matacce duk daya daka Allah ya tawaffal anfusuhu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah shi yake daukar rayukan wato mutane yayin baccin su wanda kuma kwanansa bai kare ba ma'ana sai ya zama idan yayi baccin sai ya farka ana lokacin da kai bacci ka mutu ran ya tafi wato duk wani motsinka da kawaicinka ya tafi da haka idan da sauran kwana Allah sai ya sake dawo maka da numfashinka sai ka farka daga baccin idan kuma kwanan ya ƙare to shikenan sai ka zarce ta can da ka yadda kake bacci haka za ka mutu kuma yadda za ka farka daga bacci haka Allah subhanahu wa ta'ala wato zai tashe ka bayan ka mutu Allah mai iko ne akan dukkan komai babu abin da yake gagaransa subhanahu wa ta'ala wa yau mai uradun lazina ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Allah subhanahu wataala ya ci gaba da mai da martani ga wayannan kafirai dai da ba su yarda da ranar tashin alkiyama ba Allah ya ce to za su gane kuran su ranar da za su gamu da ranar tashin alkiyama wa yawma yuraddu alladhina kafaru Allah ya ce ranar da za a bijirar da kafirai alan nari akan wuta ga su ga wutar Allah sai ya tambaye su alaysa hadha bil haqq wannan ba gaskiya bane wannan abin da kuke gani yanzu ba gaskiya bane qalu bala za su ce wallahi Allah gaskiya ne qalu bala wa rabbina Allah ubangiji wallahi wannan gaskiya ne abasarna wa samina a mun gani mun ji mun gani farjina na amal salihan Allah ka dawo da mu za mu aikata aiki na kwarai Allah ya ce a Allah yana cewa walau tara idan Allah subhanahu wataala yana cewa da zaka ga kafirai wato a akan wuta suna cewa ya laitana nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal Allah mana ka dawo da mu duniya mana mu canja aiki mu yi wani aiki mai kyau ba irin wannan mugun aikin da muka yi ba Allah subhanahu wataala ya ce ina walau ruddu la adu limanuhu anhu ko an dawo da su sai sun koma akan abin da suke kai haka wannan Allah yake tabbatar mana labarin abin da zai faru ranar tashin alkiyama ga kafirai Allah zai bijiro musu da wuta za su ga wuta kuma za su tabbatar lallai wannan ita ce wutan da Allah yake ba da labarin ta harcen manzanni a duniya ta ce Allah mun yadda Allah ya ce to amma kar ku tsammani cewa yaddan nan da kuka yi za ta sa a barku fazuqul azaba bima kuntum takfurun ku dandani azaba sakamakon abin da ya kasance kuna aikatawa na kafirci Allah ka kiyaye mu na'am fasbir kama sabar فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون Allah subhanahu wataala ya ce fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar balaghun fa hal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun wannan sura ta kare anan ma'ana suratul aqafi Allah subhanahu wataala bayan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama makomar wa'annan kafirai da irin abin da za su gamu da shi na kunya a musu a tambayar amsa da tambayar da ba su da amsa ma'ana na ganin azaba kuma Allah ya azabta su Allah ya ce fasmi ya rasulullah kai hakuri kai hakuri da wannan ainihin duk abin da wa'annan kafirai suke yi maka ma'ana na izgilanci da abubuwa na rashin mutunci kai hakuri kama sabar ulul azmi minar rusuli kamar yadda mabota ƙarfin niyan nan daga manzanni suka yi hakuri wala tasta'jil lahum Allah kar ka gaggauta musu ana kar ka gaggauta ba na ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yana ce masa wala tasta'jil lahum kar ka gaggauta musu azaba ba na fasbir ala takziri qaumika ka sabri ulil sabati wal jiddi wal azimati min ar-rusuli kai hakuri akan ƙaryata da al'umma ka suke yi maka kamar yadda ma abota hakurin nan da ainihin tabbatuwa akan gaskiya suka yi hakuri wayannan ulul azmi min ar-rusuli Allah bai faɗi sunayensu a nan ba, amma ya gaya mana sunansu a can cikin suratul azabi wa izakar na minan nabi da misaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza a can Allah ya fara da shugaban gaba ɗaya wa minka ya rasulullah wayannan annabawa da suka zama daban a cikin dukkan annabawa suka zama ulul azmi ma'abota niyya da haƙuri da juriya da jajircewa akan hanyar Allah wato akwai ka ya rasulullah kai ne ma na farko eh wa minka sannan wa min nuhin sai annabi nuhu a wa minka wa min wa ibrahima sai annabi ibrahima wa musa sai annabi musa wa isa sai annabi isa ibn maryam wayannan sune annabawa guda hudu hakika ma'ana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na biyar din su hakika wayannan annabawa sun gamu da tsananci tsananci sun gamu da wahalhalu amma duk da haka suka jure alqur'ani ya gaya mana a annabi nuhu wanda shine cikin ulul azmi ya fara zuwa shi da farkon manzo walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama Allah ya ce annabi nuhu sai da shekara shekara dubu ba hamsin gashi rashin sa'an mata a cikin wannan shekara dubu ba hamsin din Allah yana cewa wa daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin ko wa imra'ata lut Allah ya buga kafirai misali ma'ana da matar annabi Nuhu da matar annabi Lutsu ita matar annabi Nuhu ta zama tana kar- tare da shi ma'ana a gida ɗaya amma kuma ba ta yi imani da shi ba ta zama mai cutar da shi ma'ana idan wani ya lallabo da ke annabi Nuhu ya yi gwagwarmaya ya in ya kira su a fili sukan doke shi sai sun sumar da shi sun ga ba zai iya tashi ba sai su tafi idan sanyin asuba ya buge shi annabi Nuhu sai ya tashi gobe ko ba zai hana ya je ya kira su ba Allah ya gaya mana irin salo da yake bi wurin kiran su ya yana ta ya inni da'awtuhum jiharan na kira su a fili in tara su in musu bayani inni alantu lahum wa asrartu lahum israra na fa bi su daya bayan daya na sanar da su addinin musulunci zo in ma sallama in maka bayani sannan wa asrartu lahum israra wani na je ma na same shi a boye na kira shi na ce ya zo ya ɓuye musulunta ba na amma kar mutanensa su je su cutar da shi ya ce amma duk da haka mutanen nan ƙarshe sai annabi nuhu ya lura da wani abu ma'ana a cikin duk shekara dubu da aka yi ba hamsin din nan annabi nuhu ai bai nemi ɗaukin Allah subhanahu wata'ala cewa a halaka su ba amma abin da ya lura da shi shine sai ya ga mutum idan ya tsufa jugub sai ya sa ɗansa ya ɗago shi sai a zo har gaban annabi Nuhu sai a nuna annabi Nuhu sai tsohon ya nuna annabi Nuhu yace kaga wannan ya nuna dan yace kace dan kaga wannan tsohon yace eh kaga yadda ka dauko ni nan ka kawo ni nan to ni ma haka na dauko babana ya kawo ni yace mini wannan tsohon ko bayan rayuwata kada ka yadda kai imani da shi to kaga lamari ya lalace shi yasa annabi Nuhu yace kai rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara Allah ba za su yi imani ba kuma na ga alama haka kuma Allah ya faɗa da man uhi ilanuhin annahu wa uhi ilanuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman Allah ya yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu cewa ba wanda za su yi imani a cikin mutanenka sai wanda ka samu nan fa suka yi imani dan haka annabi Nuhu kai hakuri za mu shirya yadda za a yi ma'ana ka tsira Allah ya sa aka shirya ainihin wannan kwale-kwale a lokacin da yake shirya kwale-kwalen ma suka zo suna masa izgilanci Allah ya ce mayar musu da martani ci ai in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskarun yadda kuka zo kika mana izgilancin nan to mu ma za mu rama akwai ranar da za mu rama to haka fa annabi nuhu yayi ta wannan gwagwarmaya shekara dubu ba hamsin to kaga ai abun koyi ne to haka wa minka wa min nuhin wa ibrahima annabi Ibrahimu mun san irin gwagwarmayar da ya yi ya fara gwagwarmaya shi ma daga cikin gida babbansa azaru ya yi fama da shi ya je ya karya gumaka suka shirya cewa za su ƙona shi suka haɗa wuta sosai suka jefa annabi Ibrahimu a ciki amma Allah ya ba wutan umarni ya ce ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim ya ki wannan wuta ki zama sanyi amma sanyi mai aminci akan bawa na annabi Ibrahimu to haka annabi Ibrahimu wanda tsabar himma da kokari da hakuri ranan da aka yi yunkurin jefa shi a cikin wutan ma da aka sako shi kafin ya fada malaika Jibril ya ce nayi sauri na je na tare shi ina tare shi na ce masa ko kana da alfarmar da kake so in roƙa maka agun Allah annabi Ibrahimu ya dubi malaika ya ce ni din ne zaka roƙa alfarma wurin Allah ba na so amma ilaika fala in dai kai ne zaka roƙa min alfarma a wurin Allah ba na bukata ci a'a ba fa ni zan ma alfarman ba Allah agun Allah za a nema ma rawai ce a yayin Allah ne ilmu bi hali agnani an su'ali shi Allah ya san halin da nake ciki da haka tunda Allah ya san halin da nake ciki ba sai na nemi taimakon sa ba an ce abinda Annabi Ibrahim ya faɗa shine hasbunallahu wa ni'mal wakil ma'ana Allah ya isan mini a kuma madalla da abin dogaro a shikenan Allah ya maida wannan wuta ta zama sanyi wa minkum min Ibrahim wa Musa to haka Annabi Musa shi ma ya sha daga an ce ya shafe sama da shekara arba'in yana gugurmaya da firauna kaga dai irin ayoyi daban-daban guda tara da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa annabi Musa alaihi salam amma duk da haka mutanen ba su yi imani da shi ba a ƙarshe sai da Allah sai da ya ainihin roƙi Allah ya ce rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم يا addu'a cewa Allah ka kama wannan mutumin kawai ka kama fir'aunan nan don bai da alamar zai yi imani sannan Allah subhanahu wataala ya yi nin halaka fir'auna to haka annabi Isa annabi Isa ya sha gugurmaya shi gugurmaya sama wato ba da bangare ɗaya yi gugurmaya ba ya yi gugurmaya da bangarori guda biyu ya yi gwagwarmaya da asalin mutanensa mutanen injila nasara kenan sannan ya yi gwagwarmaya da kuma wato yahudu saboda ya zo ne bayan annabi musa alaihi salam da aka sai ya zama duka ɓangarorin guda biyu ya yi fama da su mun san faman da yi da nasara suka ce ba za su yi imani da shi ba har sai ya sauko musu da bayi da minas sama wai sai an kawo wani katon akwashi daga sama ma'ana daga aljanna wanda yake dauke da kayan abincin aljanna sai su gane cewa lalle shi din na Allah ne yana tare da Allah subhanahu wataala kuma haka aka yi ce rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takulu lana idan li awwalina ko wa akhirina wa ayatan minka warzuquna wa anta khairur raziqina wannan dagar da yi da hawariyawa kenan to haka in ka koma ta dagar da yi da yahudawa yayi fama da yahudawa yahudawa suna masa ganin ba ma dan aure bane subhanallah amma duk da haka annabi isa bai fasa kiransu su ba zuwa ga Allah ba bai kuma fasa jan hankalinsu ba kuma bai fasa nuna musu mu'jizozi ba zan ba misali guda ɗaya bai dan kayatarwa duk da bara so in ja lokaci sosai annabi isa ya taba gamuwa da wani bayahude da suka gamu da wannan bayahude ta sai bayahudin ya buƙaci wato annabi isa ya zama abokin tafiyarsa ma'ana su yi tafiya tare shikenan aka kama hanya za a yi tafiya da annabi isa da bai yahude to annabi isa take addu'a Allah ya sauko da masa guda uku gantama gantama irin na aljanna za ka samu wannan masa guda uku shikenan annabi isa sai aka zauna da shi da bai yahude suka cinye masa kwalli daya sai annabi isa ya ba bai yahude ajiyan masa kwalli daya kuma guda biyu kuma yake cewa in muka sake samun wurin zama sai kuma mu ci abinci to sai shi bai huda ya ji dadin masa ya ji masan da dadi sosai da haka da ya fakaice dan annabi Isa sai ya cinye ɗaya masa sai ya zama mai bakon masa biyu sai kuma masa ta koma kwalli ɗaya da haka ya da zango na biyu annabi Isa ya ce a kawo masa a kawo masa ɗaya aka ci sai ya ce to yanzu shikenan aka tafi aka tafi aka tafi da aka je zango na uku a sai annabi Isa ya ce ina masa mu na uku bai hude ya ce daman masan biyu ne kuma mun cinye a zaman farko da kuma zama na biyu ya ce ka ji tsoron Allah ka gaya min gaskiya ina masar mu take ya ce a iya gaskiyar kenan ya ce to shi kenan zan babu misali tun da yanzu yunwa muke ji ko mun tsaya za mu ci abinci bai kamata a ce mun tashi ba mu ci abinci ba kawai annabi isa sai ya hango wata barewa da ya hango barewar sai ya ce mutumin ya ce bai hudin je ka kira min wancan barewar ka ce ina kiranta kaga don ya nuna masa aya ba fa shi annabi san da zai kira barewar ba a ce masa je ka kira ta ta zo mutumi kamar wasa ya je ce barewa barewa ce zo isa yana kiran ki shikenan barewa ta zo ta gaida annabi isa annabi isa sai ya kama ta ya ce mata kwanta ta kwanta ya dade kafafunta sai yanka bayan ya yanka sai ya ce mutumin je ka hada mana itace je hada itace suka gasa naman barewa kam suka ci su biyu bayan sun gama cinyewa annabi isa sai ce to mu tattara kashin da sauran abun da bamu ci ba na fata da sauransu suka tattara suka tattara haka hada guda bayan hada guda annabi Isa sai da ke ta ce ke barewa tashi da izinin Allah sai barewa kawai ta tashi abinta lafiyar ta kalau kamar ba ita ce aka yanka ba ta ba zama ta yi cikin jeji sai annabi Isa ya ce wa mutumin ka san ka ga wannan abun mamaki ko baka gani ba yace na gani yace to ka gaya min gaskiya yace kai Allah ma sannan kwalli biyu ne kawai da zai ya faɗa ba subhanallah shikenan annabi Isa bayan an wuce wurin sai aka iso ruwa teku ne iya teku iya ganinka ruwa ne kawai ba yadda za a wuce wannan wurin ba ta ba da jirgin ruwa ba annabi Isa ya ce masa yanzu kana ga za a yi wuce wannan ruwan ba da jirgin ruwa ba ce kai da wuya annabi Isa ce to rufe idanka yana rufe idansa kawai sai gansa a gaba har sun zallaka ma bai ji ma lokacin da ya taka ruwan ba kamar daga sa aka yi kadak daga gabar kawai zuwa can gabar kawai yace ka san Allah ka ji tsoron Allah da ya bani wannan damar na nuna ma irin wannan ayar ka ga min gaskiya ja ma sannan fa biyu ne annabi Isa ce to shikenan annabi Isa sai ya tara ƙasa ya tara ƙasa shuri guda uku wancan yana gefe yana kallonsa bayan ya gama tara ƙasa shuri guda uku a bakin ruwa gefe ruwa sai annabi isa ya taɓa wannan ƙasa yana taɓa sai ga ƙasa gaba ɗaya koma zinari a sai mutumin nan ko makwaɗaici ne dama wanda bai fi ƙarfin masa ba ai kaga tun da ya ga kuɗi kam hankali ya tashi annabi isa ya ce to sai wannan mutumin sai ya gagara haƙuri sai ya ce annabi isa yanzu wannan zinarin kuma na waye annabi isa ya ce baka gansu bane kashi guda uku daya nawa daya naka dai kuma na wanda ya cinye mana masa mu sai ce ai ni da wanda ni ne na cinye ta ai ta maka zaka tsaya yace amma yanzu in nuna maka aya barewa a yanka ta a gabanka a fede ta a mu cinye naman in ta da ita na ce ka ji tsoron Allah da ya bada wannan damar baka ji tsoron Allah ka faɗi gaskiya ba muka ƙetare kogin nan baka ji tsoron Allah ka faɗi gaskiya ba sai da ka kuɗi to shikenan kai ba abokin tafiya na bane duk zirari uku ma na baka annabi Isa ya kama hanya ya tafiyar su annabi Isa yana wucewa shikenan sai wasu fatake kuma sun fito sata da daddare sai suka biyo ta wurin suna zuwa sai suka ga ga zinari kunshi ma'ana kirif uku na zinari ga wani mutum da yana gadinsa wannan bai hude shikenan suka zo kawai kankace kobo suka buge shi suka kashe shi kawai zaman su fitowa suka yi sata to sa sun san duk satar da za su yi ba za su samu abu mai yawa kaman wannan zinari ba da haka suka kashe shi suka ce mun samu zinari kuma daman su barayin su uku ne shikenan bayan sun kashe shi a gari ya waye za su fara kasafi sai suka ce amma ko muna jin yunwa da haka abin da ya kamata mu samu abinci tukunna waye zai iya shahada zai iya sacrifice ije neman wani abinci sai mugun cikin su don karka dauka mutumin kirkin cikin su mugun cikin na sai yace ni zan je neman wani abinci shikenan ya kama hanya ya tafi neman abinci da ya je wurin sayan abinci malam wannan yake nuna mana in zaka tona rabin mugunta wai ka tona gajere ko yawwa da ya je sayan abinci sai sai nasa tukunna ya ce cika cikinsa dam daga nan sai gangara wurin mai sai da guba ya sayo guba mai ƙarfi wanda da zarar mutum ya ci mutuwa zai yi shikenan sai je sayo abincin sai ya zuba guban da yawa a ciki to lokacin da yake wannan mummunan aika aikan su kuma wayannan da suke gadin zinari suna cewa kai amma wane wawa ne ba mu taɓa sanin wane wawa bane sai yau kana kallon kuɗi ka ba su ƙeya ga dukiya ka ba ta iya wai ka juya ka tafi wai ka tafi nemo wani abinci wani abinci sai dan ya ce to wani mai kake gani me shawara yace ai kashe shi zamu yi mu rabu dukiyar nan mu bi kawai amma mu bari in ya kawo abincin yana aji abincin mu kashe shi sai mu raba dukiyar mu biyu eh ai zai fi mana auki ka kashi ɗaya da rabi rabi kar ya zama kashi ɗaɗɗayan ma suna ga kamar ya musu kaɗan subhanallah shikenan a yana dawowa yana sauki abinci suka buge shi kawai bugewa ɗaya su ce ta yanzu mu ci abinci sai mu yi rabiya suna cin abinci su ma suka faɗi suka mutu annabi isa yana dawowa ya ga ga kunshin zinari guda uku ga gawa hudu a kwance ya ce ka gani yai sai ya shafa kawai tafiyarsa ya shafa zinarin nan ya koma yashinsa kamar yadda yake da wannan duka muna magana kan gwagwarmayar annabi isa alaihi salam to haka ya ta fama da yahudawan nan ƙarshe wayannan yahudawa da ya ta fama da su su suka yi shirin kashe shi ƙwarai kuwa sun shirya kashe shi saboda da suka faɗi wannan bakar magana na cewa annabi isa ba ɗan aure ba ne sai annabi isa ya ɗaga hannu ya addu'a ya ce ya Allah wayannan mutane duk wanda suka min wannan zalunci suka faɗi wannan bakar magana a kaina Allah ka saka mini shikenan Allah sai ya maida waɗannan waɗanda suka fi yaɗa maganar Allah sai ya maida su wasu ya maida su birurruka wasu ya maida su aladu to sauran da ba a da su birurruka da aladun ba ne suka ce isan nan ba za mu fasa zaginsa ba in muka bar shi kuma to shi ko bai zai fasa irin wannan addu'ar ba tunda bai zai fasa irin wannan addu'ar ba Allah sai ya yi ta mai da mu muna koma aladu da da birurruka da kawai mu kashe shi a huta shi da suka shirya kashe shi Allah subhanahu wataala kawai bai kaddara ba su kashe shi ba Allah ya tabbatar mana wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum ba su kashe shi ba ba su tsire shi ba wannan mutumin da suka turo ɗalus ɗin da suka turo ya zo ya ainihin kashe annabi isa ɗin shi ne Allah ya sa masa fiskar annabi isa Allah ya ɗauke annabi isa ɗin shi kenan da suka zo kuma sai suka kashe wannan ɗalus ɗin bayan sun kashe shi sai suka sai abin kuma ya ba su mamaki suka ce ah alwaju waju isa bisallah abdullah alwaju waju isa waju isa gashi fiska da irin ta isa ce amma kuma jikin ba jikin annabi isa ba ne sai suka shiga contemplating suka ce to yanzu idan isa ne ina wanda muka aiko ya kashe isan idan kuma wanda muka aiko ya kashe isan ne ya mutu shi kuma annabi isan ina yake Allah shi ya ba su wannan amsa don ba su da amsan wannan tambayar Allah ya ce barrafa'ahu Allah ilai Allah ya ce na daga shi zuwa sama da aka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai hakuri kai gogormaya kamar yadda wayannan annabawa suka yi haƙuri suka yi gwagwarmaya wala tasta'jil lahum kada ka ainihin gaggauta roƙa musu azaba ka sani wato azaba kam za ta same su kuma idan ta same su ga yadda za su ce ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna kai ka ce su ranar da za su ga abin nan da Allah ya musu alkawari na azaba a lahira za su ce lam yalbasu illa sa'atan min nahar wai gaba ɗaya zaman da suka yi a duniya bai wuce awa ɗaya ba subhanallah tsabar yadda suka ga wato bala'i da wahala har sun manta da dukkan wato wani jin daɗi da suka yi a duniya kamar yadda Allah yake gaya mana can cikin suratul muminun Allah zai tambaye su ko za su tambayi junansu kam labistum fil ardi ada sinin wai shekara nawa kai ne a bayan ƙasa amsar da za su bayar labisna yawman aw ba'da yawm ai mun zauna wato yini ɗaya ne ko sashin yini anan kuma Allah ya ce ma abin da za su ce lam yalbasu illa sa'atan min nahar gaba ɗaya ma duk zaman da suka yi a duniya suna ga bai wuce ma awa ɗaya ba Allah subhanahu wataala yake cewa ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ka isar musu da sakon Allah bala'un ka isar musu da wannan sakon Allah na ainihin abin da Allah ya tanada musu idan ba su yi imani ba a wata Allah yana cewa ka annahum yawma yarawna halam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha idan suka ga azaban da Allah ya musu tanadi za su ce lam yalbasu ba zauna a duniya ba illa shiyatan sai dan yammaci auduha ko kuma safiya wai zaman su a duniya kila bai wuce daga safi zuwa yamma ba ko daga yamma zuwa safi ba amma nan kan ma duk bai kai haka ba ana maganan awa ɗaya ne suna ganin a duniya gaba ɗaya bai wuce awa ɗaya suka yi ba Allah ya ce ka isar musu da sako fa halu laku illa alqaumul fasiqun shin akwai wanda ya fi cancanta ya halaka ne in banda mutane fasikai ai ba wanda ya fi cancanta ya gamu da azabar Allah Allah ya halaka shi kamar wanda ya zama ya yi fasikanci a duniya wato shi ne kafirci ya kafirce wa Allah ya kafirce wa annabawan Allah wannan ita ce ƙarshen suratul ahqafi kafin mu shiga suratu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ko kuma suratul qitali muna maimaita wa ƴan uwa wata fa'ida da take wannan ƙarshen wannan sura din ko da ba dai bamu samu muka cika alƙawarin mu na faɗan fa'idodi da ainihin suke surorin da muke karanta ba saboda hukunce-hukunce na lokaci da yake cin mana wani lokaci a wannan sura ta ƙare da ayoyi guda biyu ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar balagun fahlu lakum illa alqawmul fasiqun wannan aya tana da yarwarta ka annahum yawma yarawna lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha asari ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas har abubakar gumi ma duk izalarsa ya rubuta a cikin raddul azhani cewa idan mace tana naƙuda ana buƙatan wato ta haihu a cikin sauƙi a rubuta Allahul azim ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar balagun fali lakum illa alqawmul fasiqun da kuma ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha abata tasha to in Allah yadda za ta haihu cikin sauƙi wannan a duk tafsirai za ka ga ana kawo wannan asari na Abdullahi dan Abbas a ƙarshen suratul Ahqafi. Allah ya datar da mu mataye masu juna biyu Allah ka sauke mana su lafiya albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suratul Muhammadin. Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم Mm.
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم Yau za mu shiga sura ta arba'in da bakwai cikin jerin surori ɗari da sha hudu na Alƙur'ani mai girma. Wannan sura da za mu shiga tana da sunaye guda biyu a riwayar Hafsu da mafi yawanci Alaramma yake mana karatu da shi Allah saka masa da alkhairi wanda in ya fara karatun da ba dan fassara ba sai mu ce da mu zauna mu yi shiru mu yi ta jin karatun ma kada ya ishe mu ba sai ma an fassara mana ba to amma da ke akwai buƙatar fassara sai a ce dai a fassara Ah, ba da sona nake katse karatun sai in ya fara ba wannan sura suratu muhammad haka ake kiranta a riwayar warsh eh, hafsu amma a riwayar warshi kuma ana kiranta da suratul qitali Eh, an kira ta da suratu muhammadin ne saboda tana daga cikin surorin da suka zo da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muhammad suna na alami ka san wannan suna babban suna na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da babu irin sunan a cikin annabawa ma balle a same shi a cikin gama garin mutane malamai suka ce wani irin keɓanta da Allah ya wannan babban suna na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama za mu ga dukkan annabawan nan da Allah ya irga mana sunayensu a alqur'ani za mu ga sunayen annabawan Allah yana sa harafin illa a sunan kowane annabi daga cikin annabawa eh akwai wanda suka ke karanta larabci su za sun san abin da nake nufi da harafin illa kaga adamu akwai alif kenan wannan harafin na illa ne nuhu akwai wawun wannan harafin na illa ne isa wannan akwai ya'un wannan harafin na illa ne musa ga wawun ma ga alif to haka duk annabin da zaka kira sai kaga a cikin sunansa Allah ya Allah bai cika sunan ba eh ma'ana sai an sa wani harafi na illa a cikin sunan amma da aka zo gun shakundun jagaba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah sai ya kawo sunan Muhammad ma'ana wani irin suna ne da ba harafin illa a cikinsa sannan kuma har yanzu idan ka tafi a cikin lissafi irin na malaman ilimi akwai hurufun nuraniya akwai hurufun zulmaniya akwai harufan haske akwai harufan duhu to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa duka a cikin harufan haske yazo sallallahu alaihi wasallama Allah yana girmama wannan suna bai cika kiran sunan kai tsaye ba da aka sai zama gaba ɗaya alkur'ani mai girma wannan suna na annabi sallallahu alaihi wasallama muhammadu alamu zati wannan alamin nasa ya zo ne sau hudu kawai ya zo na farko a cikin suratu ali imrana allah yana cewa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi allahu shakirin sannan na biyu ya zo a cikin suratul ahzabi ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين sannan na uku ya zo a cikin wannan sura da muke karanta suratu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwa al sallallahu alaihi wa sallama sannan na hudu kuma muna addu'a Allah ya ara mana lokaci ya, surar da zamu iya shiga nan gaba suratul fathi nan ma Allah ya kawo wannan sura Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama haka wannan sura suratul qitali ko suratu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sura ce daga cikin surorin Madina ta sauka bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama eh a karatun mu tafsiri zamu ce bana kataba kusan shekaru biyu muna tafsiri ba mu iso surar Madina ba duka surorin nan daga suratul zumari kai daga suratu sadin da muka ɗauko muna, muna yi har kan wannan suratul ahqafi surorin makka kawai muke yi da aka ba mu shiga surorin madina ba sai yau muka iso surar da ta zama sura ce daga cikin surorin madina a wannan sura tana da ayoyi 38 tana da kalmomi 542 tana da harufa 2000 da ɗari uku da sittin sannan kuma babu sujada a cikin wannan sura wannan sura a suratu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama tana da kyakkyawar alaƙa ma'ana da surar da muka fito wanda ma malamai suke cewa idan ka cire basmala in ka cire bismillah da alaran maye don a alamta cewa ma'ana an iso wata sabuwar sura za ka iya haɗa ƙarshen suratul ahqafi da farkon suratul muhammadin sallallahu alaihi wasallama saboda duka maganar ma iri ɗaya ce Allah subhanahu wataala ya ce a ƙarshen suratul ahqafi fa hal yuhlaku illa alqaumul fasiquna allazina kafaru wa saddu an sabilillah shikenan Allah ya ce qaumul fasiqun kaman tambayar Allah kai su waye ne qaumul fasiqun da aka rufe mana wannan suratul aqafi da su Allah ya ce allazina kafaru wa saddu an sabilillah da haka sai aka bude wannan sabuwar sura da kai ai su ne kafiran nan da suka kafirce bayan sun kafirce su koya ma iya kafiran su kuma wa saddu an sabilillah suka ainihin kange mutane daga hanyar Allah subhanahu wataala haka wannan sura kenan suratu muhammadin sallallahu alaihi wasallama sannan kira ta da suratul qitali kuma saboda sura ce da za mu ji yaƙe-yaƙe da yadda ake yin yaƙi a tsari na addinin musulunci da ainihin ma'ana dokokin yaƙi wannan sura ta fara da wannan lafazi kamar yadda muka ji Allah ya ce allazina kafaru lalle bismillahir rahmanir rahim mun fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum allazina kafaru lalle waɗannan da suka yi kafirci wa saddu an sabilillahi bayan sun yi kafirci su ba su shigo suka ainihin karbi addinin musulunci ba ma'ana ba su aikata ayyuka da Allah subhanahu wataala yake so ya da shi ba karan kansu kuma sai suka sake ɗebo wa kansu wani laifi laifin da suka ɗebo wa kansu shine wa saddu an sabilillahi sai suka katange masu son su yi imani ma basu suka hana su yin imani ma'ana suka katange mutane ga barin hanyar Allah ita ce addinin musulunci wanda wa'innan kafirai su ne kufaru ƙureshin wato kafiran ƙureshawa kuma abin takaici wai suna wannan aikin suna masu tutiyar cewa wai ai su din nan abin da suke aikatawa ɗaya daga cikin ayyuka ne na kirki Allah ya ce a ai wannan kafircin da kuka yi da kuma hana wasu shiga addinin musulunci ya jawo aballa amalahum Allah ya ce na bata aikin ku gabaki ɗaya Allah ya ce na ruguza aikinku saboda akwai ayyuka daban-daban da suke yi a zamaninsu na mutunci tabbas addinin musulunci ya tabbatar da wasu al'adunsu da ayyukan da suke yi amma fa su ba su da ladan wayannan ayyukan saboda ba su da fayil ɗin da za a sa musu wannan ladan ma'ana mun sani yana daga cikin aikinsu ma'ana suna da sada zumunci yana daga cikin aikinsu idan suka ga wato bawa wanda yake cikin hali na bauta babu wanda zai iya fidda shi ma'ana ba wanda zai iya sama masa yanci sukan je su ainihin wato biya kuɗi su sama masa yanci sannan kuma yana daga cikin halinsu suna mutunta baƙi suna suna ainihin wato shayar da baƙi baƙin da suke zuwa masallacin Ka'aba aikin haji daga sassan duniya daban-daban su wannan Qurayshawa su suke shayar da su su suke ba su abinci su suke ba su masauki sannan kuma suna tutiyar cewa wai suna raya masallaci mai alfarma suna hidimar alhaze Allah ya ce dukkan wannan aiki tun da ba su yi imani ba Allah ya ce na rusa shi ba su da ladansa a wurin Allah kamar da yadda Allah yake gaya mana irin wannan aya a can cikin suratul furqani Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura za mu kaddamar da duk abin da suka gabatar na daga aiki da suka yi sai mu mai da shi haba'an mansura kamar iska abin shekewa mana kamar ƙura abin shekewa ba zai musu amfani ba me yasa ba zai musu amfani ba saboda ba su yi imani da Allah da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam na'am والذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصبح وأصلح بالهم الله يأتي والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صلى الله عليه وسلم lalle mu kula wurin faɗan sallallahu alaihi wasallama wato tunda faɗan sayyidina aliyu karamallahu wajahu yana cewa wai law sakatal law sakatal jahilu la salimal alamu da wanda bai sani ba zai ja bakin sa ya shiru da duniya ma'ana ta huta wannan duniyar ta mu ta yanzu wallahi cike take da masoya annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma cike take da makiya annabi sallallahu alaihi wa sallama yawa masoyan basirin jayi makiyan ba makiyan basirin jayi masoyan ba alhamdulillah mun gode wa Allah muna cikin masoya annabi sallallahu alaihi wa sallama ba alfahari muke yi ba saboda mun san kanmu wanda wani malami ya koka mini wani ya tashi a masallacin sa zai gyara amma gyaran sa ya zama gyaran kura ka san gyaran kura yi ko malamin Allah ya kaddara a cikin sallah ya karanta ayar da take dauke da sunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to ka san duk inda ka tara mutane da an ce Muhammadu zaka ji sallallahu alaihi wasallama in dai mutanen kirki ne sai dai mutanen banza ne ga yaruta to nan kam zaka ji gim sai kila ma da sunan wadan siyasa ka faɗa da da yake musu alheri ba wuya nan zai fi girgiza su fiye da sunan manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to shine jama'ar masallaci duk aka haɗa baki da ya ce Muhammadun Rasulullah da aka ce sallallahu Alaihi wasallam. A sai shi wannan makin yana kuntace, Allah Allah ya ce a idar da sallah ana idar wasa ya tashi, jama'a fahim haka ba kyau. Eh ya za a riƙa kutse cikin alwari, subhanallah. To kaga irin wannan wai yana tunanin wai gyara yake wai gyara yake wai addini zai gyara wai amma gyaran addini cire annabi Muhammadu zai a cikin addinin wani addini ne za a cire annabi Muhammadu addinin ya zama addini ai inda aka cire annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to Allah ma ya fita eh Allah ma ya fita ne ba ruwan Allah da abin da babu annabi a cikin sa eh Allah duk abin da babu annabi a cikin sa to ba ruwan Allah da wannan abu eh in ka ce ba ruwanka da annabi to ba ruwanka da Allah ma eh ba ruwanka da Allah ma ba annabin ne ba ruwanka da shi ba Allah ne ba ruwanka da shi yasa ka ce ba ruwanka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to lallai wannan ga shi matsala ce mai sauki a nan fikihu ma alari mai alari ya gaya mana ko wa man sami a zikira muhammadin sallallahu alaihi wa sallama fasalla alaihi falashiya alaihi duk wanda ya ji ambatan suna ne muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kana sallah sai ka ji an kira suna ya murkawa sai ka yanke abin da kake yi na sallan ka yi wa annabi salati ce ba komai a kanka ba komai a kanka lada ba ka samu dimbin lada ka yi salati ɗaya Allah zai ma goma bayan Allah ya ma goma kuma ka samu wani babban alheri ba kai kaɗai ba da iyayenka. Imamu Shan'idi Allah ya ji kansa yana cewa idan kana son iyayenka ma ka yi taiwa annabi salati. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allah ya tana da mala'ika akan kabarina duk wanda ya min salati yanzu wannan sallallahu alaihi wasallam dinnan duk da muke da muke kira da muke kiran wannan sura ta suratu Muhammadin wallahi ba karamin alheri muke tura kan mu ba Allah ya je mala'ika kan kabari na duk wanda ya min salati Allah zai zai zai zai sa wannan mala'ikan ya isar mini ya ce wane dan wane ya maka salati sai zama kullun sunanka da sunan babanka yana halartar majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sunanka da sunan babanka ba bako bane a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda salatin da kake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga nan hadisi ko nan kusa ma yara din mun yi shi hadisin imamu hakim cewa zayyinu majalisakum bis salati alayya fa inna salatakum alayya nurun lakum yawm al qiyamah shine abin ma zai ta baka mamaki wace sunna ce wace sunna ce ake dasa yanzu wannan mutumi marar rabon lahira da yake ta cewa ba ruwansa da annabin nan sallallahu alaihi wasallama ya taba koya wa mutane ina so na ba mutane kalubale ya taba koya mutane sunnar zama a majalisa ko sunnar duk inda zaka je ka zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kawata wurin zaman da mini salati in zaka zauna ka ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah kai wa annabi salati ya taba koya mutane irin wannan alheri da zai koyar ba saboda abin alherin yana dauke da girmama annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce a wannan salati da za ku yi mini haske ne zai zame gare ku ranar tashi alkiyama dan haka in ka ji an kira suna annabi sallallahu alaihi wasallam ana salati kuma idan baka yi salati ba ka zama dan wuta eh ana neman dan wuta aka same ka tsaya dukkan mu nan mun san hadisin ka mun ujra ka mun ujra ya ruwaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo hawa minbari ranar juma'a irin wannan rana da muke ciki shi kenan sai aka je a ce da ya taka step na daya don mimbarin manzo Allah step uku ne muna addu'a da wanda bai je ya gani ba Allah kai shi ya gani mu da muka je kuma Allah ka maimaita mana albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama muna shaukantuwa zuwa ga wannan wuri mai albarka haka annabi da ya taka mi har gobe mimbarin yana nan mimbarin yana nan ba mai hawarsa a ba isa ai mai hawan ya sauka shine sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma mimbarin yana nan ana zuwa a yi tabarruki da shi a nemi albarkan wannan mimbari zan sunansa ba ordinary mimbari ba mimbarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mimbarin a aljanna yake ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannati kaji matsayin mimbarin ma mimbarin ma koda a nan duniya yake a kasar Saudiya a garin Madinar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce aljanna e in dai ka je wurin zaka iya rantsewa da Allah ka ce ka je aljanna e aljanna ka je a annabi sai ya ce amin amin amin bayan an yi da sallah sahabbai suka ce sallah yau ka mana abin da baka baka saba yi ba amin din nan kuma me ake nufi har guda uku ba ba kwalli daya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace na zo zan hau minbarin malaika jibril ya zo same ni yace mini duk wanda ya riski iyayensa guda biyu ko ɗaya daga cikin su bai kyautata masa ba bai dadada masa ba har ya fusata iyayen nan nasa Allah ya sa shi a wuta a wutan ma a sa shi can ciki annabi ka ce amin annabi ne yana ce amin yace na biyu duk wanda aka kira sunanka Muhammadun bai ce sallallahu alaihi wa sallama ba ya ji an kira sunanka Muhammadu ba Muhammadu ban gwansa ake nufi ba annabi Muhammadu ake nufi Allah saka wa kanawa su kanawa ko wani Muhammadu kake kira ba sa ba sa wannan su ba sa rarrabewa ko Muhammadu an gwanka kira in dai suka ka kira Muhammadu zai ce ma sallallahu alaihi wa sallama kawai eh kuma shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kafin karisa wannan hadisi cewa wannan suna saboda girmansa duk wanda Allah ya bashi yaya uku bai sa wa ɗaya daga cikinsu Muhammadu ba annabi ya ce ya zama fasiki sannan ya ce kuma idan kuka sa wa ɗa suna Muhammadu to ku girmama shi shi yasa ma ɗaya daga cikin malaman mu Sheikh Sa'id Abdulkadir Zaria Allah saka masa alheri yake cewa a mataimakin shugaban fitanul Islam kenan na ɗaya na Najeriya yake cewa idan aka sa Muhammadu kara rika kiran mutum Muhammadun kai tsaye a samu ta yar inkiya dan ba a zagi Muhammadu eh ko Muhammadun gidanka in dai Muhammadu kake kiransa to kar ka kira Muhammadun kuma ka koro wata magana banza shi yasa iyayen mu na ba sai ayi dabara a ce a dan ladi a dan lami a dan dan dan jimmai a dan dan tala a dan asabe haka ko ko in kuma an dan shigo layin malamai a ce a awwalu a sani to in ka tashi sai ka zagi wannan awwalin kawai wannan lambar kawai zaka zaga ba zaka ba zaka taba annabin ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama da aka yace duk wanda aka kira suna na bai mai salati ba Allah ka sa shi a wuta a wutan ma ka sa shi a can ciki annabi ka ce amin annabi ya ce amin na uku kuma duk wanda wata ramadana ta shigo bai yi abin da Allah subhanahu wataala zai gafarta masa ba wannan fa kalubale ne muna cikin sa bai yi Allah abin da Allah zai gafarta masa ba har ya je ka tobara yayi wa Allah abin da Allah zai fushi da shi Allah ya sa shi a wuta a wutan ma sa shi a can ciki annabi ka ce amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ce amin to kaga wanda yake nuna mana girman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wallazina amanu lalle wadanda suka yi imani dama haka al'adan alqur'ani yake ya faɗi mutanen banza ya faɗi mutanen kirki ya faɗi mutanen kirki ya faɗi mutanen banza mun ji dai matsayin mutanen kirki sun kafirce ba su imani ba kuma sun hana a imani Allah ya ce mako masu wuta duk wani abin da suka yi na kirki a nan duniya bai zai amfane su ba saboda ba su da imani ba su cika sharaɗin aiki ba amma Allah ya ce wallazi na amanu waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata aiki na ƙwarai wa amanu bima nuzzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da alqur'ani da Allah ya saukar wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama malaman larabci suka ce anan kaga sai Allah ya ce nazzala ma'ana wanda aka yi ta sassaukarwa amma wurin inna anzalnahu sai aka ce anzala inna anzalnahu an ce anzalnahu nan saukowa ɗaya kenan daga lahul mahfuz zuwa ainihin baitul izza sama na ɗaya amma idan ka ji nazzala shine yayi ta saukowa akai-akai a cikin shekaru 23 yanayin wato bukata da ta kama ma'ana alkurani din ya sauka wannan ya jawo sai ya zama Allah ya kira shi da nazzala Allah ya ce suka yi imani da abin da muka saukarwa wannan babban manzo namu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alkurani kenan wa huwa alhaqu min rabbihim wannan alqur'ani gaskiya ne daga Allah ubangiji yake ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba kaga dai har yanzu ita ma tana da alaka da hamim ko Allah ya ce tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim duk dai hamim din nan da muka ɗebo kai daga sa'ad wal qur'ani zikir kai yasin wal qur'ani hakim daga can duk da muka yabo alqur'ani ake ta gaya mana ana gaya ana ba alqur'ani kariya to kaga har nan ma ita suran madinan Allah yana gaya mana alqur'ani yana ba alqur'ani kariya wa amanu bima nuzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal aqub suka yi imani da abin da Allah ya sassaukar aka annabi Muhammadu na alqur'ani kuma wannan alqur'ani shine shi gaskiya ne daga Allah ubangiji Allah ya ce to wayannan mu'minai kai sun more kaffara anhum sayi'atihim Allah zai kankare musu munanan ayyukansu wa aslaha balahum kuma Allah zai kyautata yanayinsu za su samu yanayi mai kyau na nitsuwa da ai a cikin rayuwarsu ta duniya za su samu kuma wato a karbuwan ayyuka duk ayyukin da suka yi tunda suna da imani Allah subhanahu wata'ala zai ainihin karbi aikinsu kuma zai kiyaye su daga ainihin aikata munanan ayyuka zai karbi kyawawan ayyukansu sannan kuma Allah subhanahu wata'ala zai gadar musu da aljannan ni'ima shine kyautata yanayin nasu kenan da Allah subhanahu wata'ala yi da haka wannan ya zama albishir ne kenan ga mu'minai na Allah subhanahu wata'ala zai karbi aikin su ba don komai ba saboda sun imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam na'am
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم الله كذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله العظيم Allah ya ce kamar tambayar Allah aka yi Allah to ya aka yi mutane biyu sun yi aiki wayannan ka ce ka karba aikinsu za ka kankare musu zunubansu za ka kyautata yanayinsu za ka ba su aljanna za ka dadada musu a duniya za ka dadada musu a lahira amma wayancan kuma ka ce ka rushe aikinsu ya Allah ya ce ai zalika bi annal ladina kafaru tabawul batila hakan ya faru ne saboda su wayannan kafirai sun bi barna ne abinda suke kai sunansa barna abinda suke kai sunansa bata shi yasa Allah subhanahu wataala bai zai karbi aikin su ba a wa annal ladina amanu tabawul haqqa min rabbihim su kuma mu'minan nan da Allah ya karbi aikin su abun aikin nan nasu imani ne wa annal ladina amanu su mu'minai ittabawul haqqa min rabbihim sun bi gaskiyar da ta zo musu daga Allah ubangijin su su shine annabi da alqur'ani mai girma dan haka su kuma wayannan kafirai ba su karbi ainihin gaskiya da ta zo musu daga Allah ba Allah ya ce to daman kadhalika yadribullahu lin-nasi amsalahum haka Allah zai rika buga misalan su a wurin mutane cewa ma'ana kashi biyu ne fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri wanda suka yi imani suka aikata aiki na kwarai Allah ya kai su aljanna waɗanda suka yi kafirci ko da sun yi aiki na kwarai wannan aiki na kwarai ba zai amfane su ba zai rushe Allah subhanahu wataala zai kai su wuta kuma mun samu daidai gaba da zamu tsaya saboda ayoyi da na gaba da zamu shiga za su shiga maganan yaƙi ne ana yadda ake yin yaƙi da dokokin yaƙi da kuma ladan da Allah yake tanadawa waɗanda suka je suka yi yaƙi domin tabbatar da kalmar Allah Allah ya sada mu da alherin duniya da lahira abinda muka faɗa ne daidai Allah ka ba mu lada abinda muka yi kuskure saboda karancin ilimi da shirya Allah gafarta mana kafin mu addu'a muna sake tunatar da yan uwa in Allah ya dagobe muna da karatu mu na kurami kamar yadda muka saba karfe 10 da rabi zuwa 11 da rabi a nan masallacin Yeji Dalibi Allah ya bada ikon halarta Allah sada mu da alkhairi ya tsare mu da sharri to Allah ya datar da su da abin da yake so ya yarda da shi Allah ya sa wannan shugabanci nasu ya zame mana mafi alkhairi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana alkhairi da yake cikin wannan shugabanci Allah ya sada mu da shi jarrabawa da take ci Allah ka dauke mana kuma muna addu'a Allah ya riko da hannuwansu ya dora su akan abin da yake so ya yarda da shi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya maimaita mana Ramadana da yawa cikin rayuwarmu Allah ya samu dace da daren Lailatul Qadri Allah ya sada mu da alkhairi ya tsare mu da sharri wayannan samari da ainihin yara da suke tasowa Allah ya taimake su Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sawaqa nasir al-hakim al-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum